الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a safiyan laraba 28 ga watan uku rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roko ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa lamban hadisi 104 ko na za mu shiga an ashir ko a gaskiya ne na goma ko عن عنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أنس نيكو نعم عن عنس رضي الله عنه أن كربو دقى أنس مالك الله كرم سيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى منزون الله صلى الله عليه وسلم تشيوى يتبع الميت ثلاثة أبو بوا قداؤكو su suke raka mamaci kamar ka ce ne ya tuba uthalathatun ilmayyit abubuwa uku su suke raka mamaci ahaluhu iyalansa wa maluhu da kuma dukiyansa wa amaluhu da aikinsa fayarji afnan sai abubuwa biyu su dawo gida wa ya baka wahidin guda ɗaya kuma sai ci gaba da zama da gawan su zauna tare yarji ahaluhu wa maluhu iyalansa da dukiyarsa za su dawo gida wa ya baka amaluhu aikinsa zai ci gaba da zama tare da shi a haramin kabarinsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim akaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa a wani gurin yake cewa sahabbansa wai cikin kuwa ya kusan dukiyar iyalansa akan dukiyarsa suka ce babu wani cikin mu ya rasulullah ya abin yake annabi sallama ya ce abin da ka ɗauka ka bada shine naka wanda za ka taras a lahira duk abin da ya saura kuma wannan na magadan kai sannan duba da kuma halin da ake ciki a yau ba jiya ba ma mutum ya tsaya yana bari wa iyalansa dukiya mai yawa ko ko ko wato ainihin tara iyalin yana da kyau tabbas musulunci ba za ta tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum al umama yawmal qiyama wannan da wannan manufan ba matsala bane amma wasu suna gogoriyo ne zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawwama اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تبنى saboda galibi kamar yadda wani mai hikima ne ke cewa to awwalu an qaribun min qusurin muzakhrafatin ila baitit turabi idan za dauko alaji daga bene ofsiya mai kyau an kashe mishi naira a kashi gidan kasa wanda za ka shi gidan kasa menene nashi na gina nan yasa wani magabaci ya ka tambaye shi wa me yasa muke tsoron mutuwa yace ya zaka bar lafiyayyen gida ka koma kango ma'ana rusheshen gida kuma ka ji kana so haka maganan yake abubuwa biyu za su dawo gida da dukiyarsa da ayyukansa wanda galibi dan adam yakan fifita waɗannan abubuwa guda biyun akan guda ɗayan nan ma'ana sai ga mutum yana kiyaye yana kulawa da dukiyarsa yana kulawa da iyalansa amma kuma bai damu da mene ayyukansa ba daga baya su a taba masa iyalansa ya'ya mata da sauransu daga bi su ana taba masa mene dukiyansa amma kuma ya yarda ya masa wasa da aikinsa wanda shi zai zauna tare da shi a lahira yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa za a zo da mutum dan bayan yan sigar da shi ramin kabari wanda wacce hadisin na barra ibn azib dogon hadisi banda kuma hadisin asma binta abi bakar da kuma hadisin aisha radiyallahu anha da ke magana kan kabari a wancan da yake a dogon hadisin sannan ga riwayan asma cewa za a zo mushi da shi a tsurar dan adam aikin shi sallah zakka azumi aikin haji da sauransu da kyakkyawan sura in yi aiki na gari da mummunan sura in yi aikin da ba shi ne Allah ya tsare mu da haka masu raka gawa guda ukun nan duka ba wanda ya kamata bawa mai hankali ya kula da su irin ya kula da na uku shine mene amadu wanda zai zauna tare da shi a duniya dai galibi baya wuce shekara ɗari amma zaman kabari akalla ya yi shekara sama da dubu biyar dubu goma so kaga wancan shine dogon zama abokin zaman ya kamata mutum ya kula da shi idan da yake hankalinmu bai kasa hankalin kaji ba kasan kaza ne za a yanka yar uwanta a feɗe ta a zubar hanjin a tire kuma ta zo tana caccaka kaga hankalinta gaba ɗaya in kai calculation babu hankali a cikin ta to a halin da muke ciki a yau galibin halin ɗan adam a yau bai wuce hankalin kaza ba a yau mana za ga ɗan adam wani ya mutu dama suna tare amma kuma ko a jikin shi wannan maganar da maza salama ya ce dinnan na bar muku waji guda biyu mutuwa da alkur'ani so in ka kalli rayuwarmu da yake galibi rayuwar bai wuce hankalin kaza ba guda biyun nan ba babu wanda ya zaka ce garanti yana zama wa'azi sai ɗaiɗai ku masu hankalin kaɗan ne ya sa'ar magabati yake cewa tun a da kenan sama da shekara dubu ɗaya da wani abu baya cikin tabi'ai ko tabi'ina ya ce da idan aka yi mutuwa su suke nan ba ya ce muka rasawa za mu wata aziya saboda kowa kuka da kuka ne wani zai ce to duka saboda suna jin malaminsu ne mutu a a idan aka ce an yi mutuwa su suna kuka ne ga makomansu ba wai kukan mutuwa ba mu galibi ya yi mana kukan na saba da shi ne babana ne kanina ne ɗana ne matata ce miji an gane magana sabo na rabuwa su suna mutuwan da aka yi ɗin su suna tunanin makomansu ne sai su kama kuka da aka su ba wai ta gawan suke ba ta su ne ya sa hasan basari an wuce da gawa ya ce gawan waye wancan wani magabaci na tambaya sai ce to ai ni da kai ne ai ya ce haza ana wa'anta yace ni da kai ne ma'ana shi wannan nashi lokacin yayi ne kai ma za a ɗauko ka a wuce da kai a haka in an wuce da gawa yau to gobe za a wuce da naka ne gobe ko mai kusa ko kuma gobe mai nisa ya kama ganin kenan wata ran kana da kiyan gawa wata ran kuma fa za a raka gawanka ne amma da yake hankalin namu galibi setin irin hankalin kaza ne a ran saniya in ta ji sun ce warin wanda suke tare da shi warin jini kawai sai ka gaci ta nan ba kenan an yanka wata ba to za ta canza layi ne za ta bi wani gurin ne ba ta so amma kaza ita da aka yanka a gabanta aka fede aka fitar da hanjin da sauransu aka zuba a kwano ko a tare ko a sai ta zo ta ringa caccaka ita ba ta lissafa nata na hanya ba kun gane rashin hankalin ta ko to galibi rayuwarmu yanzu bai wuce haka ba mana kullum wannan kwanan shi ya kare to tashi ta zo shikenan ya tafi kamar dai kazan nan wai mutum ya ji a jikin shi bara ya gyara a shi ta dai kwanan ta ya kare Allah ya samu dace su magabata suka yi kokarin ya za su su gyara yasa wani magabaci bai da lafiya ne ba a cikin masallaci yana irin shure-shuren nan yana juye-juye aka ce ala gafarta malam da ka je ka yi jinya a gida saboda zai fi maka hankali kwance ya ce a ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haddasa ni fulanin an fulanin wani ya ban labari daga wani ya kawo riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da ya ce idan mutum yana zaune a guri yana jiran sallah lokacin ta yi yana da ladan sallah ya ce to in anan ne samu ladan sallah in kuwa gida ne ba zan samu wannan ladan ba so kaga suna ba mu ayyukan muhimmanci sama da mu da muke rayuwa a yau Allah ya samu dace na ɗari da biyar الهادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك رواه البخاري حديثنا goma sha ɗaya hadisi na ɗari da biyar a gaba ɗaya hadisan da muke karanta riyadu salihu da min kalami sayyid al-mursalin hadisin abdullahi dan mas'udin ne Allah ya kara masa yarda qala ce qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum aljanna ta fi kusa ga ɗayan ku min sirakin ali sama da mahada slippers ko takalminsa kullu na takalmi yana da mahada daidai inda zaka sa ko to aljanna ta fi shi kusa da kai wannaru mislu zalika wuta ma gwargwadon haka mana mutum yana tsakanin kamar mahada ko maraba takalmi ne hancin nan nashi aljannan ga ta biri close wutan ma tana biri close yasa inna hadaina hun najadain mun shiryar da mutum mashiga guda biyu bawa wanda ya zaɓar wa kanshi shine zai zama solution na shi amma zai hada da addu'a kuma mana aljanna tana gamne shi yasa idan ka kalli hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka ga wani aiki wanda ba ko lissafa shi ma ba kai ba kuma ya kai mutum aljanna kaga yana kusa da shi kenan kamar yanzu wancan da ya sara resi na kaya akan hanya resi ne kawai ya kai kan hanya sai ya zo wucewa sai ce kai wannan reshen yana cutar da mutane ya sa gatari ko adda ya tsara wannan retar wannan aikin da ya aikata Allah subhanahu wataala sai ga abin ya burge shi sai gafarta mishi sai shigar da shi aljanna kaga yi kusancin dan aikin da ya kankala ba kuma wani abu ne ba sannan ka dauki wancan karo wata shayar da kare din da tace wannan kishin da ya koro shi ya koro shi ba za ka gani ta nemi yadda za ta yi ta dubarwarin ta ta ka samu mai da ruwa kare ya sha Allah subhanahu wataala ya yafe mata duk zunuban da ta yi ya fi shigar da ita aljanna a gefe guda kuma ga wani ta tare mage bata bata abinci ba kuma bata sake ta nema abinci ta ci ba Allah ya ce ku samun ita a wutar jahannama ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaki aka ji aka gama a cikin ganiman ya ka dauki mayafi bargon da yake ciyar wuta jikin shi kenan ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake hidina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sauke kaya daga jikin raƙumin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka harbo kibiya ta same shi ya faɗi ya mutu sabai suna yana cikin hidima na shugaban halitta ai wannan ya yi ta ai ya samu abin da ake nema ai kaza ai kaza annabi ya ce mu ya faɗa muku yana shiga maganar da babu ruwan shi yana wuta da kaga ai very close ne wa dan adam aljanna sannan gefe guda kuma mene wutan ma tana kusa da shi yasa mutum ya yawaita addu'a Allahumma inna nas'aluka husnul khatima Allah muna roƙonka kyakkyawan ƙarshe ba farkon ba innamal a'malu bil khawatim annabi ya ce aikin da ake kallo da mai bawa ya cika in mutum ya shekara ɗari yana ibada a ranar da zai mutu kafa ta zame shikenan a ɗan wuta ya koma ga Allah kowai yamma shekara casa'in da tara da kwana ɗari uku da sittin da hudu ba za a kalla ba kawai abin da za a kalla da mai bawa ya cika Allah ya samu dace yi wancan sahabin maza salama da tsoho ne ya tsufa a kafirci ya zai shi maza Allah yana so zai shiga musulunci ya shiga bayan kalmar shahada ya yi ya gama ya juya tafiyan da zai yi raƙumin ya kada shi nan ya taka shi kwana ya kare ya faɗi ya mutu kaga aikin da ya gaba ɗaya kalmar shahada ya faɗa ba sallah ba zakka ba azumi ba aikin haji ba ba amma kuma yana cikin yana aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi wan naru mithlu zalika irin waɗannan misalan suna da yawa wanda zaga aikin da bawa yayi shi aljanna babu yawa to wanda kuma duk zai koma da kai wancan hadisin da makaranta a baya din nan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace babu ɗayan ku da yake kadai zai kai shi aljanna sahabbai suka ce har kai ya rasulullah yace wala ana har ni ma illa an yataghammada ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin shi dai Allah ya rubuta da rahmansa da falalansa yasa bawa zai dage duk abin da ake yi amma a tawfik dacewa ya ta nema gurin Allah madaukakin sarki saboda baka san wanne Allah zai kalla shi da kaina ba aljanna wani lokacin muka dauka wani gagarumin aiki ne a zami farillan da yake kanmu amma ayyukan nan ƙanana da kake renawa sun shigar da da dama cikin aljanna sannan kuma wani lokacin za mu ɗauka wani babban zunubi wanda yake gagarumi zai kai ba wuta alhali kuma in kana bibiyar karatu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun tabbatar da ƙananan ayyuka mana shigar da bawa cikin wuta Allah ya tsare mu الثاني أثر حديثي نقوم شابي أباب أما حديثنا دريدا شدا عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود حديثي نقوم شابي أولا بابي دقى أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي ربيعة بن كعب الأسلمي بك غاني شبه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميوا النبي صلى الله عليه وسلم هدماني kisa masu yi ma annabi sallama hidima ba anas ne ba kaɗai ba anas da yake ce khadamtu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ashara sunina na yi wa sallama hidima a matsayin dan aikin gida shekara goma wanda ya faɗi wannan ba yana nufin wai shi kaɗai ne mai hidima ba sa Allah dan Mas'ud duka suna cikin masu hidima sai da ce wani ya fi wani da haka shi wannan rabiatul rabiyata bin ka'abin yana cikin masu ma na salama hidima sai dai ba irin na anas bane shi wancan anas dama an kawo shi permanent shi kuma wannan zai yi wani lokaci ne ya zama cikin masu yin hidima wa min ahli sifa kuma yana daga cikin ahli sifa su waye ahli sifa su ne mutanen da suka baro garuruwan su na ce garuruwa ba sai maka kadai ba alaji an gane magana in ka ce mun dole sai maka ne kadai ni kuma sai ce maka ga abu da shi dan yaman ne fa yaman ko ai ba makka bane ya zo madina kuma yana shine kusan shugaban mahalin sufa din abin da ake ce mahalin sufa mutanen da suka baro garuruwan su daban-daban suka zo wajen manzo Allah salama a Madina don su bada gudunmuwan su kuma su yi karatu ma'ana ana neman jihadi su bada gudunmuwan su na karfi da Allah ya ba su da jarumta idan kuma an dawo gida ana hutawa su ci gaba daukar darasi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun bari kowa da komai da dangi da iyalai da kowa sun taho masa madina to su ake ci musu ahlus sufa mu kuma a can markas din mu ne can ta tadbiku talim malamin yana ce musu ɗan masallaci ba wai suna kwana a cikin masallacin ba ne an gane da da farko suna kwana a cikin masallacin live to amma saboda matsalar na security daga baya dole an abin nan don ko ni da na je 2011 ina ganin ban tarar da kwanan masallaci ba gaskiya amma kuma ana ce musu yan masallaci saboda sun bari yana al'akari da kamar sun baro garuruwan sun zo ɗaukan ilimi a nan wurin so shi halin sufa dai a takaice waɗannan su ne halin sufa da haka wasu ruwayan an nuna sun kai saba'in ko sun haura wallahu ta'ala ala wa alam wannan wanda ya kawo mana wannan hadisin na mai yi wa annabi hidima yana cikin su mutane saba'in din nan waɗanda galibi rayuwarsu shine idan rana ta take can kamar da hatsi su samu gatari su je daji su yi ice su kawo su siyar su samu abin da za su ci su tsare su ci gaba da ibadansu da aka ba ruwansu da kowa su ne wanda Allah ya yaba musu a cikin suratul baqara da fadin sa yace al fuqara in hajarin da awsaba fi sabilillah la yastati'una darban bil ardi yasabuhum al jahil aghriya min at ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaba su ba sa roƙon kowa komai balle ma su naci maka wai su ce ba kuma ba girman kai bane na gola fa akwai wanda ba zai roƙa ba saboda shi ya fi karfin ya roƙa to wannan yana cikin matsala irin shi shi kuma wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya ce shi fa girman kai mayafi na ne duk wanda ya jayayya da ni sai na gasa shi da kuma wancan hadisin na la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibarin dinnan ɗaya ba zai shiga aljanna ba wanda yake da ƙwayar zarra to wanda ba zai roƙa ba saboda girman kai to wannan yana da matsala girman kai Allah subhanahu wataala yana zarta kai yana hana shiga aljanna amma wanda ba zai roƙa ba saboda tare mutunci to shi kuma wannan abun godiya ne shine halin annabawa an dan gane maganar ai ku kallon mun a kudura su a sikiri dukansu ba su roƙa ba shi wannan baya roƙa ya fi ƙarfin ya roƙa shi wannan bai roƙa saboda tare wa kanshi mutunci to wanda bai roƙa saboda tare wa kai mutunci shi wannan abun godiya ne inda mazalla sallallahu alaihi wa sallama hadisai akan roƙo sun gabata a bayanai mabambanta Allah ya samu da ya ce da su ne wanda la yas'alunan nasa ila ba ba sa roƙon mutane ballanta nasa na ce wannan ɗaya daga cikin tafsirin da aka yi ma'ayin kenan su ba su ma ce ka ban ba balle su na ce maka ka sa ko wanda zai tambaye ka ɗaya biyu in ka ba shi kenan ba ka ba shi ba ba shi kenan ya fita harkanka so roƙon ba shi ne ba idan kana cikin mutane uku nan na kabisa da manzon salama ya ce banda su ba wanda ya latta ya roƙo in kana cikin su zaka iya yi kila alhajin da ya talauce zai dan nema abin da zai samu ya tsayi da abin da za su ci shi da iyalan shi ya ci gaba da nema kuma ya haƙura daga roƙo ko kuma talakan da talaucinsa ya kai mutane biyu masu hankali a unguwar suka ci kai wani yana cikin wani hali ya halatta a taimaka mishi ko kuma cikon na uku mutumin da ya ci bashi ba na ganganci ba ya ɗauko kaya da ya karfin shi kuma yana kunyan fitowa masallaci saboda bashin mutane ba ba na ganganci ba shi ma yana ta roƙa ya biya mutane ba su kan so ya ci gaba da neman na kansa annabi ya ce masa habi wanda wannan mutane hukun ba wani talatta ya roƙo mutum mai ƙarfi a jiki ko ya ce wai ya je roƙo ko kuma wanda yake da ɗan abin da zai yi da aka waɗanda su gana da na ƙasa garanti tabbas amma kuma sun fi ƙarfin abincin gidansu kuma suna ci gaba da mene roƙo a wannan su nasu suna ci gaba da karɓar wutan jihar na ne kawai Allah ya sa mu dace na ƙasa ba uzuri ne da mutum zai kama roƙo ba mutuwar zuciya ne uzuri a wurinsu amma a mahangar shekara kana da abin da yake na rufin asiri ne baka buƙatar roƙo in kana maganan bakanta ne ke damunka abdullahi da umar katubin shi ne second ladan na manzan Allah sallallahu alaihi in ka tara bilal to abdullahi da umar makatu ne sai ko da annabi ya mushi gadin makka a gadin madina afwan ta fi so biyar wace maganar so biyar rike mun garin na tafi sai na dawo makaho ne baya ga ta haka haihu maman shi ba ta haife shi da haka in wannan shi ne matsalar ka haya ko wanda suke da makaranta kuma ba sa roƙon kuma ni kaina cikin malamai na wanda suka rantar da ni a Zariya. akwai wanda haihuwa uwa makantan ma ga sa akwai wanda daga baya yake makancewa akwai wanda tun da maman shi ta haife shi da makanta ta haife shi ana cin shi malam mukutar yana kofan doka ne daga baya kafin mu baro a 2010 nan wajejen dai so suna gina mishi gida dan bai da gida ya zo da bako ne aka ce ya rinka bara ya ce a shi karatu ya zo so fa akwai baiwan karatun gaskiya tafsirin ma da kayake to da dama me ga ina ga littafin amma kuma ko me ganin shi ke jin sallah kuma zai zauna karatun zauri da ake yi tun sabatun da dama shi ko dama yana da lafiya normal tunda da matsalar ido ya ga ba zai iya sana'a ba in ka ce ya dinki na ya ga abu in ka ce ya saka in ka ce ya kada kanci duk wata sana'a da zaka ce malam bukota da yayi zai yi wahala ya iya yi tunda baya gani so kaga wannan karanta karatun yayi a zariyan kuma yana karantarwa in ya zauna tun safe zan yi ce maka in ba lokacin sallah ko irin breakfast a ci abin da tashi ba tun safe har yamma kullun yana wurin an sau zu mu za ga ɗaliban ilimi daga bauchi daga wane daga waye daga waye daga da yana da mataccen zuciya da tun yana can yaro ya rike mi sanda kenan go a wannan sai dai ɗalibai su kama su rike mishi hannu a kai shi masallaci a dawo da shi kuma abin nan yana da mata kuma yana da yara Allah ya samu dace kaga mutuwar zuciya shi bai same shi ba yasa matsalar da ke damu mu a yau galibi mutuwar zuciya ne ba asalin wancan ba kuma ta fi ciwo Allah ya sa mu dace mu koma alaikum salam game da girman kai daga ana mai yi mai shi ba zai shiga aljanna ba eh gaskiya ne ko kwayan zarra kuwa shi girman kaiwa ayoyin Allah ne da kake sai da dai gaskiya abin da ya shafi addini eh ko a zaman kewa rayuwa na yau da kullum gaskiya dukkan su ba shi tambayan shi shine wai abu hangen shari'a ne idan mutum yana nuna girman kai ko isa a mishi wa'azi ya rinka bucirewa ko ire-iren waɗannan shi ne ke da matsala ko ko da har a rayuwa wannan normal rayuwa lokal rayuwa wannan na zamantakewa mutum ya rinka ji da kai shi fa ma faɗa muku wata rasa na umar ba cewa ran shi ta yi mishi ba kai ka yanzu kai ne sarkin musulmi gaba ɗaya kai babba ya ce jama'a ya sa mai sheleje tara mishi jama'a saboda ai kaga mulki wani abu ne yadda yana da alaka da musulunci amma kuma dai wani abu ne na rayuwa aka tara su ya hau mumbari da yin alhamdulillahi ya gama ya ce jama'a suka ce na amma amirin mummuni ya ce ni asali na da makiyayi ne ina kotugon kiwo ne ma na kiwo aka biya da samun yanci abinci ya ce to an gama taro shi kenan jama'a ku watse aka ce ranka ya daɗe lafiya ya ce raina ne wai take ce mun wani wani ne shugaban musulmi na wani ji da kai na mana ni wani babban shine na kaskantar da ita nuna mata ita banza ne ka san galibi wani lokacin mutum yana tare sana'a saboda kana gane shi a rena mai wayo ko to shine sai ya faɗa asalin sana'an shi kaskantacciya in ma kana ganin wai wani ne shi wata tsiya ce to ga asalin shi wanda kuma ba kowa yake irin wannan ba kuturu ya samu mulki ya ce banda tuna baya Allah ya samu dace so wannan rabi din muna magana ala sufa ko waɗanda suke mabota sufa wanda ake nufi da su shine waɗanda suka baro garuruwa suka zo suka bada gudunmuwa wa musulunci galibi za ka same su wani mayabun shi guda ɗaya mai kokari shine wanda yake da guda biyu wanda Allah ya buɗa muwa za ka ga yunwa su ne irin wanda babu wurin Allah kara musu yadda yake cewa mun kasance muna faduwa jikin ɗakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama muna birgima har a taka wuyan mace ku zo a musu rukuya suna fama da aljami ya ce wallahi ba aljami kowa yunwa ce kawai tafi karfin cikin mukan sa dutse a cikin mu saboda mu ɗan nauyi nauyi in ana sallah wani daga cikin mai kan faɗi saboda tsabar talauci ba abin da zai ci akan kwana a wuni wani lokacin ba a ci ba da haka sun ba da rayuwarsu wa addinin Allah shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ya dan samu a hakan nan yake dan bincina musu a ci ba da ya koshi ba a hakura hakan nan tunda shi ma din ba da shi ne ba irin shi ne wanda Allah yake yaba ma su sahabban manzon Allah din sallallahu alaihi alihi wasallama shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama in ya nemo din sai kaga yayi da su Allah ya kara musu yarda ahli sufa waɗanda suka ba da gudunmuwa Na'am, shi wannan yana cikin owa min ahli sifa ko? Shi abi abi firasin rabi'at ibn ka'ab al-aslami ko? Fadima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da barki da yace wa min ahli sifa yana daga cikin wato aniyin ma'abota sifa. An gane ko? Yace kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi na kasance ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daki da ya ba falaji. don karka je ka juyin fasara na wancan karkataccen da yake so ya zagi sahabi anas dan malik Allah kara masa yadda na wato in dai matsala zuciya ne ta samu matsala shikenan mutum ya tashi aiki da sarki ne bai samu matsala duk ba shine matsalar mu Najeriya shugabanci ba to shine zuciya shine chief security gaba ɗaya na na jiki gaba so shi ma ɗin wannan da ya samu sai ke tabban kar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya ci mutunci wai an kori kowa sai dai alhakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar da ayin hijabi da sauransu la ya samu dace so wancan ayan da na yi in kawo ta na ɗazu na cewa Allah ya yaba masu alin sufa shine faɗin Allah madaukakin sarki da da suna shiga gidan annabi kai tsaye daga baya ya ce musu ya yi wanda zina mun da tarku lubutan nabi la yi zana lakum ila ta'amin kaga yana nuni zuwa ga abinci kenan ko ya kona suka yi imani ku da shigan ma annabi gida sai dai an kira ku zuwa ga abinci kenan Allah ya tabbatar annabi yana ba su ne ne abinci labin da ya samu ko so shine ayan da dama zan kawo da zan cewa Allah ya yaba musu sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da yana taimaka musu yace nakan kwana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daki ɗaya ba an gane maganar ko yawa ina ma'ana dukin kofa ina zaune wanda yake neman karin bayani cikin duba suwar bin hayatin sahaba na abdurrahman basha da tsage tarihin shi wannan sahabi na rabi'atu bin kabin Allah ya kara masa yarda yace nakan kwana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ina tsayawa jikin ɗakin kofar da shi annabi yake kwana a ɗakin tunda matan shi daban-daban aiko ba tihi bi wudu'i sai in kawo masa abin alulansa mun yi bayani akan wudu alula wudu bai fata ko shine abin alula sai in kawo masa abin alulansa wa hajatihi da kuma abin da yake bukata na rayuwa ma'ana zai yi ga annabi salama ya kan su kaza in yi tashi a bacci ko kaza da kaza na kai kokari in tattali wannan abin kawo yi masa an gane ko bakala sai wata rana cikin kwanaki ran nan sai ya ce min salli ka roƙe ni abin da kake nema salli a larabci kalmar sal amuri umarni ne to yana zuwa da salo guda biyu kana yi kace is'al kana yi kace sal duk wanda ka yi alqur'ani ya tabbatar Allah ya ce sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ka tambayi bani isra'ila kaga an amfani da sinin da lamun sal kuma kana yi ka amfani da alifun aywa hamzatul qat'i is'al kamar ka ce misali is'alil mu'allib larabcin yayi salil mu'allib larabcin yayi Allah ya ce wasalu al-karatil lati karata jatul bari idh yaduna fi sabti itati bi itanu yawm sabti sur'a wa yawm la yasbituna la tati kadhalika nabdu bima kanu yafsukuna cikin suratul arafi an dan jawo ko Allah ya ce wasalu in ka tsara wawu din is'alhum ne ka tambaye su to ranar sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min sanni ni rabiyatu bin ka'ab ya ce mun ka roƙe ni abin da kake nema a roƙan maka Allah an gane maganin fa kuntu sai na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as'aluka ina roƙonka alfarma murafaqataka in zama makusantinka fil jannati aljanna ga gidana ga naka faƙala sai annabi ya ce awa gaira zalika ko dai wani wannan kake roƙon alfarman shi kultu na ce huwa za ka ni rabi'i ko rabi'atu na ce shi kenan alfarmar da nake roƙo a wurinka in zai yi amin wannan ƙala sai annabi ya ce min ni rabi'atu fa'inni ala nafsi ka taimake ni akan kanka bi kasratis sujudi da yawan yin sallan nafila an gane maganan ko yau su shi rabi'atu burka ba mamaki wani ya ce kamar yadda muka bayani a wani darasi a munasaba shine tare da talaucinsa a wani gurin an nuna ya ce ma annabi a bani lokacin yi tunani amma na an kudu da babu wani ban lokaci kawai kamar dama yana jira ne an ce salli ne ko ya ce as'aluka murafakataka firjanna ya ce rabi'atu tambaye ni sai ya ce ina roƙonka alfarma makwabtaka da kai a aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ko dai wani wannan kake roƙo ya ce huwa zakani shi kadai nake rogo kaga nan babu ba na lokaci ba ba ba kawai ne kai tsaye kawai da tambaya da ba da ansa haka a ba wani gurin ya ce a dan bashi lokaci bayan kwana biyu na hausawa ya dan yi tunani saboda kara zuwa samu matsalar tambaya ya ce ya lissafa ya ga duniya wannan mai zuwa da karewa ne ba dan bisanta ba dan talaka ne mayafin shi guda ɗaya ke da shi a rayuwa kamar yadda muka bayani a wani munasaban karatu saboda tsaban talauci ma annabi ya ce mishi wata rana kai aure ya ce bani da abin da zan yi aure da shi a san da suka yi su uku na ukun ya ce na ce a raina na bi kai na uku ranar da ya tambaye ni na uku rabi'a ba za ka yi aure ne ba zan ce zai ranar na ukun ko sun haɗu bayan tambayan farko rabi ya ce bani da kuɗi annabi ya wuce shi ma ya wuce wata rana su sake haɗuwa ya ce rabi'a kai aure mana rabi'a ya ce ya rasu lallahi ina na ga kudin aure sai annabi ya wuce shi ma ya wuce mana daga nan annabi bai kara mai wata magana ya ce bayan min yin nan da biyu wannan ba na faɗa ma gurin da zaka je yayi ko rufe shi da suwarun mina ya ce sahaba gargashin tashirihin shi wannan sahabin da yake gaban ka riya da salihina ya ce na ce a raina wa baka da hankali ne annabi bai san baka da baka da komai ba yake ce ma kai aure kana cewa annabi baka da kuɗi an gane magana ya ce na ce a raina duk ranar da ya sake ce mun kai aure don ceto ran nan kuwa sake haduwa na uku sun haɗu a layi a zai ce mishi rabi a kai aure mana sai na ce to ya rasu lalla sai ce to shi ke kaga yanzu ya yadda zai yi kenan go yawwa ya ce mun ka je gidan wani cikin sahabbai ya ce ka ce ni ne na yi koka ina neman ma a wurin yan shi ya ce na je mai sallama mai gidan ya fito na ce ɗan saƙon manza Allah ya ce barka da zuwa ɗan saƙon manza kaji kaji abin da ya aiko ne ya ce ni shi ya aiko ya ce yana neman mun auren yanka ya ce ba komai an gama nan an gama shiryawa gaba ɗaya aka zo maganin sadaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na yan uwa da dangi mana na musulunci a haɗa mishi dukiyar da zai sadaki a suka haɗa mishi ya biya sadaki aka gama annabi sallama ya ce ai biki ba walima akan nemo ya ce ɗan alkama aka haraɗa wani ya bada akuya aka yanka aka haɗa kayan miya dai a tagaice dai aka yi mishi walima dai aka ci aka ci to sai tambaya na gaba yarinya ta samu alaran qur'ani suka ce a qur'anin za ta ci a zai naka ce yarinya ta yi sa'a a yi wanda ma ya zo ne ma a alarar ma ya suka ce to mata ta da sun ce to za ta ci kur'anin ne yana fama da kaji bai da ko kisi to shi ne za yi biki na kuma abinci annabi sallama ya ce mu sayyidina abubakar tunda kana da gonan dabino a biya ɗiba musu wasu tushe wanda zai rinka kakkaɓewa yana ci shi da iyalan shi don yake nema kuma ya samu makotaka da annabi muhammadu aina aljanna sannan kuma aure ne kai na yi niwa abinda za mu ci ni da iyalai na kana da shi ina da shi sai ibada Allah ya samu dace so kuma a gefe guda da a ce cewa yayi a roƙa mai duniya zai samu duniyar fa amma dai lahira sai yanda Allah ya yi so yayi hikima a wurin Allah ya samu dace bambancin mu da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yan lahira ne mu kuma galibin yan duniya ne Allah ya samu da ya ce sai ce kalman ba shi can ya ce fa'ini ba ka taimake ni ma'ana akwai darajar da idan kana so ka taka sai ka ƙara da buɗe wuta in kula da aisa abin yana duk abin da ake nema ko amma tun da yanzu yana neman gida ne a jiyar irin ta rasulun lahi sallallahu sai annabi ya ce to tun da shi kake roƙo ka nema to akwai abin da nake nema nima kamar ka nema nema yau karanti za ka samu amma ka dage da sallan nafula an gane magana eh nafulfulu limi bayani a jiya a karatun magarba zuwa isha amma dai shi wannan wanda aka bashi a matsayin assignment shine na sallah ne ba ka ba zaka ba tana da nata nafulan sadaka sai ga a wannan da yace fa inni ala nafsi bi kadarati ne a nafsika bi kadarati judi a nafulan wanda kawai nake roƙo saboda ba ibadar da yake kusantar da bawa ga Allah madaukakin sarki irin sallah jiba mai sallan yake cewa inna salata na nil fashai wal munkar cikin suratul ankabuti ya bin daga shi ka gama 40 da saba eh an gane wa qaruna bi rawana wa amala kare jahu musa bil bayinati fa saka wa fil ardi wa ma kanu sabiqin kullana kadna bi zambi to ayan da shafin kaje an gane maganar kasan shi akwai Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna salata tananul fashai wal munkar wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasma'una sai wala tujadilu shirin din kasa kenan idan misali din shine Allah cewa yi fa a ibadan gaba daya bai ce zakka ba bai ce arziki kin azumi ba bai ce aikin hajji ba sai ce inna salata tananul fashai ita sallah tana hana alfasha ita kanta sallan tana hana wal munkar da duk abin da shari'a bai so duk abin da shari'a ba ta so ta hana to idan mutum yana sallah sallan da Allah ya yarda da shi to me yasa muke yin sallah amma kuma alfasha da munkarin galibi muna ta yi shine tambayan shine sallan nami ya take ne kai ka san wa man aufa bi ahdihi min Allah ba wanda kai Allah cika alƙawari ko mana in dai ba wa yi sallan kalan ta rasulullahi ba wai sujudan da ruku'un ba a innal musalli yunaji rabba bal yanzur annabi ya ce mai sallah gani yake da ubangijinsa ya duba daga dawa yake local person fa wannan gwamna ko wani mai dan rankin na mukali idan kana magana da shi kakan bashi duk attention ɗinka ne ba za ka nutsu ka bashi hankalinka da duk mai ko menene ba zai yi misali yanzu kuna zaune kuna gwamna magana da wasani a ce can an jima ranka ne me kace ba oh kenan duk maganar da nayi ma kai baka tare da ni eh to tashi ka tafi wani abu da zai ce maka kenan saboda ya yi fushi amma mu galibi sallan ba yau daga ana sallan ne amma gaba ɗaya mutum manomi ne yana lissafin gonan shi da zai sa'a ya samu kwando kada da zai sa'a ya tura buhu kada sai ya gama sallan kuma sai ya dan ya tafi idan dan kasuwa ne yana can yana counting kaga yanzu buhunan nan da aka ce zan siya kaga da kowanne zan samu dubu biyu ai ba laifi yana can yana counting ne ba idan kuma mai sana'an hannun da shi ma yana lissafi idan dan kasuwa ne kasuwancin shi in manomi ne gonan shi idan makiyayi ne kuma yana lissafi kaga shani ya kaza ta kusa yiwa su kaga wanda Allah wannan yanzu hankali shi yana tare da Allah gangan jikin shi ne yana tare da Allah amma zuciyar tana wani can tana wani kan lissafi to irin sallaba da ake nima fa shine wanda yake cikin Bukhari da Muslim na sa da na Usman ibn Affan din nan da yace a kawo mai abun alula din nan aka kawo mishi ya kai alula yace Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya alula irin alula na wannan yayin zalla na fula raka abi an gafarta mishi zulubi shi saboda ai ya faɗi shari'a bai yi zancen zuci ba hali san ko yanzu dai a ba mutum naira miliyan ɗaya miliyan na ba dubu ɗari goma ba ya yi sallah babu zancen zuci ya gama ya ce da ya zancen zuci ba ƙarya yake an gane maganin kuwa kudin ba zai ciwu ne ba kawai ya ce bai yi zancen zuci ba ma'ana tun bai fara sallar lahira yake lissafi haduwan shi da Allah yake har ya gama wannan raka'a biyu bai tuna ko gidan shi ko moritan shi ko gonan shi ko shagon shi ko ko ko sarki bai da yana zuwa maka ne da yadda kake in kai dalibin ilimi ne ya ga hankalinka na kan karatu to dan gwara gwara ma wannan shi ma kuma hakan sai ya dan sako maka wani abin da yake da shirme ne haka yake haka yanzu ka gani ba dan kasuwa ne ba ko idan zan fara sallah ba zai kawo min kasuwanci ba dan ya san ba riba in ya fara kawo min cewa kaga da buhu ne to ni na ma buhu ne da kaza ne to sai kawo min gona ne kuma ko littattafai ko abin da ya sani ya san ni shi take so kawai shi zai kawo mutum ne shi to kaga idan mutum yana so irin wancan sallar da za ka fata mishi ka sa aiki ne sabo an gane maganin kuwa to irin ta ne ta na hannun fashi a zulminka ita wannan da lissafin ka lahirarka domin sa muke irin wannan kuma an gane magana gaskiya tsoron Allah ne ya kasa shi yasa lissafin duniya yake yawa a cikin nan amma duk wanda lahira ne target ɗin shi yana iya kwatantawa kun gane magana so dama shi lahira ne target ɗin shi zaka yana yin tunanin lahira to amma shi ɗan bai so amma kuma yana yin tasiri gare shi shi Allah ya samu da shi asalis na bi kadar ta sujudi ko da yawan sallan nafila to a gefe guda kuma kaga annabi sallama ya bada liket cewa tun daga shi wani ya ce mai yana roƙon shi alfarma murafaqatu fil fil janna yace fa inni ala kasratu sujud ka lana suka bi kasar sujud ko to kai ma kana son da zan kusa da manzo sallama a gida aljanna sai ka dage da nafila yana taimakawa an gane ko in ka ce hidima ne kare Anas ma sun yi hidima ya rasa Abdullahi dan Mas'ud ma ya sun yi ko to amma ya faɗa mishi abin da zai saka shi kusa da shi sannan ɗayan kuma wanda za ka ganka kusa cikin tawagar shi kuma wancan hadisin na cewa أقربكم إلي مجلسا أقربكم إلي يوم القيامة منزلا يوم القيامة أكثركم عليه صلاة وكما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم yace wanda ya fi kusa da ni a kiyama ta waga na shi ne wanda ya fi ko zai yi salati wanda ya fi yawan yi salati to kaga suke yi wace yi Allah ya ba mu iko ne na'am a salis asara na goma sha uku annabi abdallah wa yuqala abu abdurrahman daga abi abdallah baban abdullahi wasu kuma malaman tarihi sun ce abu abdurrahman ne duk wanda ka wada tauban maula rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tauban bararran bawa manzo Allah sallallahu asali bawa ne na annabi sai annabi ya yanta shi an gani to idan mutum ka yanta shi kuma kai ne mai gidan shi to anan ne ma ka dai mata suke iya cin gadan su kwashe dukiya gaba daya a sa akwai babu ta'asibi babu da ke magana kan atu da asubti ma'ana karfin dangantaka ta sa ba za a yi rabo da kai ba kamar ɗa yana nan da rai baban yana da rai sai da tsakiyar ya mutu mana ga kaka ga kuma jikokin shi kenan ko dan shi ne Allah ya muwa cikawa haka so tunda yayan suna da rai ko da ɗaya ne ne namiji ne shi baban zai ci da gado a da rabo ne shi kuma ɗan zai ci da asibiti abin da ake nufi da asibiti da karfin dangantaka shi ba a rabo da shi abin da ya saura ne zai kwashe na tare din an dan ji kuma dan gane ko to ana a bangaren mace haka tana da bawa da ta yanta shi yana karkashin control ɗinta ya fadi ya mutu to tana iya kwashe dukiyar shi amma ba nan ba ba inda ya mace take kwashe dukiya ko da mutum ya fadi ya mutu ya bar ya mace ne sai dai araba biya ba ta rabi sauran a nemi dangin shi a ta tambaya an gane magana so ba bukatar abin nan amma a nan suna abin to asalin shi bawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai annabi yan tashi shi zake cewa maula rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma wannan abin da bai sa galibi ba ma gane girman abin saboda ba mu rayu tare da su bane mana yanzu ba bayi ne amma yanzu irin wannan ba fata ba Allah ya kiyaye waɗanda suke fama da larurar kuma Allah ya fitar da su ba ku ce amin ba wannan harkar na yin security na kidnapping da sauransu misali an kama mutum an kai shi daji aka nemi miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku sai wani alhaji ya ka ba da kuɗi ai ba za ka manta da shi ba ya maka alheri ai ko in kun dai gane wannan tunda yana faruwa ai ko to irin shi ne fa a wancan lokacin bawan da za ka iya ce mai ya kawo ma naira miliyan ɗaya sannan ya sami yancin kashi ran nan kawai a ganin daman ka ce wani na yan taka su wannan kudin da zai kawo baka ya biyo mai kenan kamar yadda ka wacce ya bada naira miliyan da ya kan sakowa ne kun dan gane yanzu misali wacce ai ya rasa yanci saboda yana hannun su haka to yanzu yana so ya shaki yancin ya zama normal kamar kowa yana da dama da sauransu sai aka bada miliyan ɗaya to shi ma haka ne ba ba kowa bane ba shi inda za gane haka ne ko babbai yar baiwan wani ne ya auro ta ba idan suka haihu dan ba ba na shi bane ba na shi ne gidanta ne ba zai zo ya ɗauke shi bayan an yaye shi ya kai kasuwa ya karin kuɗi ka san kowa ai ba kowa ba ce ita so shi ne sai bawa yana irin wannan rayuwar sai mai gidan shi ya ce yayanta to yana daga cikin abin da ko ka yi ba a shi daga baya ka ce wasa nake maka karya ne daga ciki akwai saki ba a wasan saki ya ce ya sake ta daga baya ciki don nan na muke wasa ne a'a tambayin shi ne ɗaya ne ko biyu ko uku ne i zasa na ko riga ka rike wata ce su
a nan kai magana ne kasan fukawo da suka kai maganar da irin kinayen saki kusan sun kasa shi ne akwai lafazin saki akwai akwai akwai akwai kinaya sakayawa da sauransu an gane magana shi yasa irin wannan sa ta yi wa ce wai ya daina rufe kofa in ya rufe kofa yana nufin saki ne da sauransu ana faɗa ko yawwa sauci ne ko ya ce ta je gidansu to ya saki nawa su in ma ka so ka tambaye su ne sai suke maka ai ga wannan matan da manzon salama ya aura nan da yanzu zai tara da ita ta ce tana neman tsarin Allah daga gare shi ce laki bi aliki ki je gidanku ya shi yana nufin saki ne shi a ran shi ba an gane magana yawwa amma kawai ya ce ki je gidanku me kake nufi je za mu zo zo ba shi kenan ba shi zai je ne ma'ana a zauna da iyayenta a tattauna an gane ba Allah ya ce wallaci ta kabuna da yuzo wunna ba bai zo wunna to can kuma ya ce yi rida yi sulahi wa fikin lahu idan ana so a yi sulhu ne Allah zai dada ta a ba su wa kaman min hali wa kaman a turo wakili daga bangaren ta waliyinta da shi kuma wakilin shi an godin mijin kenan a tattauna tunda ai dama ba su suka yi auren da kansu ba sai da mai manyan suka shiga ko to sai su duba maslaha menene yake sa ake ta faɗan kaza kaza ne to in Allah suke nufi kuma aka kalli maslaha ƙarshe ne aka yi sulhu Allah subhanahu wataala zai datar da su kaga su ne za su kalli makoman ƙarshe yan rabawa ne saboda cutarwa sai a raba ɗin da sauransu Allah ya samu dace inda yana da asali akwai matan da ta ce tabba ba ta zargin mijinta akwai ibada amma zaman da suke za ta iya furta wata kalmar kafirci wata rana saboda bayi da kyau a halittar shi annabi sallama ya ce to kina so ku rabu kenan ta ce ya rasulullah ya ce to zaki mai mai da annabi sadaki shi kenan ta ce shi kenan ya raba to kaga cutuwa da za ta yi saboda kira ita bi mata ba rayuwa wata ran za ta iya gaggaya mai maganar da kila ba shi ne ba sai ta fita musuluncin da wannan kalmomin so shi ne Allah ya samu dace so duka irin waɗannan maganganu galibi wanda akan kawo su wannan ba saki ba ne amma malamai suna yin abin da ake ce musaddin zariya saboda lokacin wasa da sakin yakan yi yawa ne sai sai rinka tattarewa yasa dole ka duba waye rubutun littafin kuma wani hali ya tsinci kai dan urfu yana tasiri ma'ana al'adar mutanen gari an gane maganan wani ya ɗauki alƙalamin shi ya yi rubutu yana wuraren da yake rayuwa yana kallon wannan sai rinka tattarewa saboda ya san mutanen gari suna da wannan sakacin da sauransu to sai rinka ije hukuncin akan haka saboda ya san mutanen garin su za su amfana da littafin so wani lokacin ya za sai ka samu fatawan ta yi zafi a wasu yanki haka fatawan kuma ba ta yi zafi ba wani ne wani yankin Allah ya sa mu dace um, maula ɗin ne ya kai mu wancan wurin ko bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sauban yana daga cikin alarammun Qur'ani wanda ake ji da su an gane ko akwai Salim Maula Abi Huzaifa wancan shi ya haddace Qur'anin da shi ma kuma wannan yana daga cikin waɗanda shi ma alhamdulillah kare yake sayyid sallama ya kulu alayka bi kathrati sujud yace naji da kunni na ni sallama yana cewa ka yawaita yin sujuda na kula kenan فإنك لن تسجد لله سجدا ba za ka yi sujuda don Allah sujuda guda ɗaya ba illa rafa'aka Allahu biha daraja ba sai Allah ya daga darajanka da wannan sujuda wa hatta anka biha khati'a Allah ya kan ya share ma kuskure ko zunubinka dalilin wannan sujuda ma'ana da yawan sujudanka da yawan kankare ma zunubi da daga darajanka a wurin Allah madaukakin sarki musamman sallan dare na da falala na gyara zuciya Allah ya ba mu ikon yi duba mana lokaci ko minti biyar ko to sai mu dan ƙara guda ɗaya arabi asara na goma sha hudu a babin an abi safwan abdullahi ibn busri al-aslami daga abi safwan abdullahi dan busri al-aslami qala yace qala rasulullahi khairul nasi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairun nasi man tala umruhu wa suna amaluhu wanda yafi kowa alheri cikin mutane shine wanda rayuwarsa yayi tsawo ma'ana yayi shekaru a duniya bai mutu ba wa suna amaluhu aikinsa kuma yayi kyau to ta gaski shi mana sai ka ce sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu kenan mafi sharrin mutane shine wanda ya tsawon rai amma kuma aikin shi ya muni saboda shi yayi ta hada kan zunubi ne ya koma lahira da shi amma mafi alherin mutane shine wanda Allah ya ma rayuwar albarka yayi tsawon rayuwa sannan kuma ya kyautata aikinsa kaga za ka ji kiyama na dan shi na da yawa kenan Allah ya tausaya mana amma tsawon rayuwa wancan da mutum zai koma arzal umuri shi wannan magabata ma suna roƙon Allah ya tsare su eh ma'ana matakin da komai sai an mabawa to ya kaga ya koma hankalin ma ta riga ta ci a hankali abubuwa da kawai na rayuwa sai dai amai ya koma kamar yaro karami to irin wannan shi kaga ba ba albarkar mata wannan gefen tunda zai koma ya zama kaya ne saboda yana wasu behave haka wasu halaye wanda yaro karami ke yi wanda hankalin shi ya abin Allah ya tsare mu da irin wannan tsawon rayuwa amma ana maganar rayuwa wanda yake mai albarka so da wannan ne suke cewa galibi masu bibiya cikin malamai suka ce qur'ani yana tasiri wajen mutum ko da ya tsufa zaga Allah ya tsare shi galibi akan samu irin wannan matsalolin amma na shekar da zo da sauki alfarman qur'ani ban manta ba cikin tabiya kwana ci bishabi katada ya tsufa amma ya tsalle ya tsallake wani rami sai ce a daga mata malam dalibai suke ce ga tsufa kuma ga wannan ya ce to tunda mun kiyaye wannan gabobin san da muke kuruciya mun bi Allah shine Allah ya katsare mana gabobi ko da muka tsufa Allah ya samu dace busirin da aka ce hadisin hasan bidan ba wa bisinil mumala busirin ba wannan ka sa mai domma an gane ko da kuma silin mara ɗigo shi ne muhimmal Allah ya samu da ce haza ma indi walillahi tawfiq wal ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai mu tashi a hadisin dan uwan Anas da ya kai wato shahada a yakin Uhud da alƙawarin da ya ma Allah madaukakin sarki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين